سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau muna nawa ga zulqa'ada takwas ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da yau biyar kenan biyar ga watan biyar shekara ta 2026 miladiya dan ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi na arba'una hadith da muke arba'una hadithan na imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ke wannan unguwa ta tudun maliki insha Allah a yau za mu ci gaba da bayani akan hadisi mai lamba na 31 da izinin Allah hadisin Abu abbas Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu ta'ala an wanda a wancan satin mun fara tattaunawa ko wance mun gama sharhi na Imam nawawi gaba daya rahimahullahu ta'ala mun fara wani bangare na sharhin Ibn Daqiq al-Eid wanda lokaci ya cin mana wanda insha Allah za mu abin da ke hannun mutane yuhibbukan nas mutane za su soka mun tattauna dangane da menene wannan hadisi yake nufi a wajen Imam Nawawi al-Muallif rahimahullah ta'ala Ibn Daqiq al-Eid yake cewa i'lam anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ga gurin ko shafi na 176 اعلم كسني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التقلل من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يا قديتر دنغني دا قرنت نيمان دنيا والزهد فيها دا كما yin zuhudu a cikin ta mun faɗa me ake nufi da zuhud waccan satin wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun fi dunya ka annaka gharib ka kasance a gidan duniya kamar kai bako ne au adiri sabili ko kuma ma wanda yake dan tafarki ne mai tafiya ne ya tsaya domin ya huta ya wuce gaba kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin wa qala yace hubbu dunya ra'su kulli khati'a duk da wannan hadisi mun ce hadisi ne da'ifi a cikin ainihin wato da'iful da'iful jami' yana da rauni amma ma'anarsa hubbun duniya san duniya rasu kulli khati'a shine asalin ko kololuwa dukkan wani laifi wafi hadisin akhar a wani hadisi na daban wanda shi ma dai mai rauni ne inna zuhda fi dunya yin zuhudu a gidan duniya yurihu anna zahida fi dunya mai yin zuhudu a gidan duniya yurihu qalbahu fi dunya wal akhirah yana hutar da ransa a gidan duniya da kuma lahira warrazibu fi duniya wanda yake kwadayi da neman duniya kuma yut'ibu qalbahu fi duniya wal akhirah yana wahalar da zuciyarsa a gidan duniya da kuma lahira abin nufi wannan hadisi ne da'ifi shi ma amma dai ma'anarsa mai kyau ce wa'lam anna man fi dunya da'i'a da'ifun wa'lam anna man fi dunya da'ifun wa ma fi yadihi 'ariya wa anna ad-da'ifa murtahilun والعارية مردودة والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر وهي مبغضة لأولياء الله محببة لأهلها فمن شاركهم في محبوبهم أبغضوه واعلم أن ما لم يتقبل سوى كساني أن من في الدنيا ضيف دكا وندك يجدا دنيا النم تسني شيبا قولي wa ma fi yadihi ariya abinda ke hannunsa kuwa aka bashi to aro ne wa anna dhaifa to lalle ko shi ba ko murtahilun la mahala lalle zai tafi babu makawa wal ariya wannan ku abin na aro mardudatun za a mayar da wanda ya baka aro ina fata mun fahimta ka dauki kanka a matsayin wannan duniya da kake cikin ta bako ne duk kwa inda aka ce maka baku ya je guri ana tsammanin akwai lokacin barin sa wannan gurin to kai ma a gidan duniya bako ne akwai lokacin da ka shirya ko baka shirya ba dole zaka bar wannan gidan duniya din abin da ke hannunka kuma kayan aro ne lalle akwai wanda ya ara maka wane ne ya ara maka shine Allah in dukiya ce Allah ne ya ara maka in mulki ne Allah ne ya ara maka in wani ilimi ne in wata ɗaukaka ce ko menene abin da ke hannunka kake kula da shi to kayan aro ne za a mayar da kayan aron nan zuwa game shi kuma zai tambaye ka kayi abin da ya dace akan abin da ya ara maka in mulki ne kayi abin da ya dace akan wannan mulkin ko kuma baka yi abin da ya dace ba idan dukiya ce kayi abin da ya dace akan wannan dukiyar ko baka yi ba shi yasa yace wa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba su cikin dukiyar da Allah ya ba ku a wata ayar Allah ya ce ya sanya ku ku zama mustakhlafina fi mamaya waɗanda za su mai gurbin Allah maɗaukakin sarki a kan wannan gidan duniya za su zamo halifa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilu fil ardi khalifa su zamo mamaya dukkanin wanda aka sa shi ya zamo mamayi a wuri aro aka bashi kuma za a tambaye shi akan wannan kayan aro din ina fata mun fahimta malam yace kaga duniya wannan ardun hadir wani kaya ne wanda yake bijirarre kana ganinsa ya min halbar walfajin nagari da wanda ba nagari ba yana iya ci daga kayan duniyar nan saboda da duniya tana da kimar da take da matsayi a gurin Allah daidai da fiffiken sauro to lalle da kafiri bai sha ko makon ruwa ba ne za ka ba ta da wani kima duniyar da ake ta hankoro a kanta duniyar da ake ta kashe wasu akanta duniyar da ake ta neman a saba ma Allah a zubda mutunci a zubda insaniya humanity akan duniya to ba komai bace akan abin da ke gurin Allah madaukakin sarki shi yasa aka ce da a ce duniya tana da wata kimar da za a daga a gani da a ce kimar ta ta kai daidai da fiffiken sauro to ai da Allah bai ba wa kafiri daidai da makon daya na ruwa ya sha ba ba ta da wata kima don a nuna maka duniya akwai jin daɗi a cikinta idan kai imani idan ka ba Allah maɗaukakin sarki amma saɓanin haka wannan sarab ne kawai kawalwalniya ne kana tsammanin ruwa amma ba ruwa ba ne bogi ne yaudara ce kawai an gane da kyau shi yasa Allah a wasu wuraren yake nuna mana la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada jujjuyawa kafirai da suke yi a biranensu da gine-ginensu da jin daɗi da sharholiya a zahiri da suke kada ya ruɗe ka inji Allah mata'un qalil jin daɗi ne dan kankani thumma ma'wahum jahannam sannan makomarsu ita ce jahannama wa bitsal mihad Allah ya ce tirda mashimfiɗi ko makoma idan ta kasance ita ce wutar jahannama Allah ya kiyashe mu duniyar nan da kake gani wahiya mubghidatun li awliya illah wato a bar fusatarwa ce ga waɗanda suke waliyai na Allah ba ta dame su ba muhabbabatun li ahliha sannan kuma ita a bar soyuwa ce ga 'yan duniya an gane da kyau 'yan duniya suna son kayan su duniya faman sharakahum dukkanin wanda ya musharaka da su a gidan duniya te mahbubihim a cikin abin nan da suke so abu lalle za su fushi da shi za su ƙi shi su ba su ƙi su siyar da dukkanin wani mutunci ba ba su ƙi su siyar da duk abin da suke tsammanin suna da shi ba domin su samu wannan abin soyayyar tasu an gane da kyau yau wannan malam ya yi shekaru aru aru da rubuta wannan littafin amma kai ka ce a yau ake wannan bayani din duniya da kake gani akwai 'yan duniya tsantsa da za su zubar da komai nasu na duniya na mutunci domin su samu duniya to malam sai yake ce mata a sai yake mana nasiha da gargadi akan cewa duniyan nan da kake gani karaburwa da 'yan duniya su zamo su suke da duniyarsu abinda ake nufi da duniyarsu akwai kai inda aka shata maka layi duk san duniyarka wallahi ba za ka ƙetare wannan abin da aka shata maka ba dole kana da red line kana da jan line da ba za ka tsallaka shi ba to su kuma 'yan duniya masu neman duniya ba su da wannan jallayi duk abin da zai ba su wannan duniyar shi za su yi hankoro su je wannan ta sa duk inda aka ce ina mutumin kirki yake a guri ana buƙatar mutanen kirki su zama su suke rike da wasu madafan iko to da izinin Allah sai kaga 'yan duniyar nan sun yi duk yadda suka yi sun taɗe su ba su isa su ba su damar sun je wannan gurin ba yan duniya kenan su babban burin su ya namu ya namu ya zo abu a a a aje abotawa shedan amma kana can kana can ba za su taba tsammanin kana addini kuma kana kokarin damawa da su a duniyar ba wannan shine asalin rigima dukkanin wani dan duniya da mai addini ba zai taba san kana addininka da kyau ana ganin ka kana karatu ana ganin ka kana tara jama'a ana jin kai wani babban skola ne a cikin addini kana da mabiya Allah ya baka buɗe na ilimi a wannan bangaren kuma a bangaren duniyarsu a ce ka zo kuma nan ma ku dama da su ba za su baka ba shaidanu ne da harkar shaidanci ta cika ta yawa a wannan gurin yau idan muna gane irin wannan bangare muna ta kuka a wannan ƙasa tamu muna ta kukan gyara gyara gyara ana ta ƙoƙarin nagartattu su shiga nagartattu su shiga da kaza idan nagartacce a zahiri da ake kyautata masa nagarta yana motsi zaka ga an masa kwab ɗayan da babu wani mai tunani da son gyaran da zaka ga ya iya sha'awa ko burin ya ce zai ƙara koma irin wannan ɓangare ɗin suna sani suke haka ba wai don ba san ƙimar wanda yake wannan guri ba ina fata man fahimta to haka 'yan duniya suke da duniyarsu to abin da yake mutum ya zamo kana da jan layi akwai abin da kai ba za ka iya ƙetara shi ba duk yadda aka ce abu ya lalace a shiga a gyara za a shiga ne bisa wasu dawabi bisa wasu abubuwa da aka gindaya na shari'a dole kai ba za ka iya shallake waɗannan abubuwan ba su kuma 'yan duniya babu abin da ba za su yi ba domin su samu wannan za su tsafi za su kashe za su sha jini za su kamai domin su samu wannan duniya saboda wasunsu ba su tsammanin ma akwai tashin kiyama wasunsu ba su tsammanin cewa Allah zai ɗauki rayuwarsu a kowane lokaci wasunsu suna gani duk wanda ya mutu kamar ba shi da ikon kuɗin magani ne yasa kawai ya mutu wasunsu in ba dan sun ga ana mutuwa ba wallahi ba za su imani da mutuwa ba ina fata mun fahimta amma dole ne ku yi hakuri sai an shiga an gyara wannan barnar da 'yan duniya suka mamaye saboda idan ka ce duniya kai ba ruwanka da ita a baro 'yan duniya su dama duniyar su to za su yi duniyar lahirar da kake a masallaci ma za su zo su hana ka akwai lokacin da za su yi kokarin su hana kama tsarin karatun addinin tsarin ibadar saboda su ɗan duniya ne ba su san wanda zai ce musu Allah ya ce annabi ya ce don haka kenan dole ne a shiga cikin ɗan duniya domin a gyara su zama ɗan lahira da duniya gabaki ɗaya Allah ya gane da mu wa qad arshada ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam as-sa'ila ila tarkiha bi-zuhdi fiha wa wa'adahu ala dhalika hubbullahi ta'ala hubbullahi ta'ala wa huwa ridahu anhu fa inna hubballahi ta'ala li'ibadihi ridahu anhu وأرشده إلى الزهد فيما في أيدي الناس إن أراد محبة الناس له والمال حب الدنيا فإنه ليس في أيدي الناس شيء يتباغضون عليه ويتنافسون فيه إلا الدنيا قال يتجب هذا بيان أكنت وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم السائلة كما للي أن صلى الله عليه وسلم يا نوسا تبدأ وأنه بيشي dangane da aikin da zai shigar da shi aljanna idan ya aikata shi annabi ya nusantar da shi ila tarkiha akan ya bar wannan duniya bizuhud ta bangaren yin zuhudu fiha ya zo da a cikinta wa wa'adahu ala zalika sannan kuma ya masa alkawari akan haka cewa akwai hubballahi ta'ala ya masa alkawarin samun soyayyar Allah matukar ya guji duniya wa huwa ridahu anhu san Allah ko ga mutum yana nufin Allah ya yarda da shi fa inna hubballahi ta'ala li ibadihi ridahu anhu saboda san Allah madaukakin sarki ga mutane shine ya yarda da su Allah ya yarda da mu wa arshadahu ila zuhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da shi zuwa zuhudu fi ma fi aidin nasi dangane da abin da yake hannun mutane kana son mutane su soka kana son kai kima da kwarjini a gurin mutane to ka guji abin hannunsu in arada mahabbatan nasi lahu in yana son mutane su kaunace shi kana son mutane su kaunace ka to ka guji abin hannunsu ka guji bani bani ka guji ainihin wato maula ko tumatanci ko wani abu makamancin haka na'am baki shari'antacce ne a musulunci an gane da kyau amma in ta kama ma ba sai ka ci bashin ba Allah ya taimake ka kada kai wannan amma idan kai ba laifi bane manyan bayan Allah su ma suna yi wani nau'i ne shi ma na mu'amala na kasuwanci amma daga lokacin da wani ya ji cewa ka je gurinsa da zimmar wani bashi to a tunaninsa girma ya faɗi shi ya sama a wauta irin ta wasu mutanen bai san bashi an gina rayuwa ne ba za ta yi ba dole sai da bashi wasu suna da shi wasu ba su da shi wasu lokacin da suke da shi an jarabce su akwai buƙatuwar su samu bashi domin su toshe wata makafa a wata kafa gabanin zuwa wani lokacin ita kuma duniya tana jujjuyawa ne wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas wanda ke ganin yafi karfin wani abu lokaci kaza zai juyo ga yana neman abin da yafi karfin sa watakila kuma bai zama lalle ya samu ba malam yace wal malu hubbu dunya fa innahu laysa fi aidin nas shay'un yatabaghaduna alayhi wa tanafasuna fihi illa ad-dunya shi kuma duniya a dukiya ma'ana mutum ya dinga kwaɗayi kullum cikin tara dukiya da dukiya to wannan shine son duniya saboda fa innahu laysa fi aidin nasi shay'un yatabaghaduna alayhi ai babu wani abu a cikin a hannun mutane da mutane suke yin fushi a kansa wa yatanafasuna fihi suke rigegeniya da competition a kansa illa duniya in ba duniya ba yau kaga dukkanin abin da ake ta kiki kaka ake ta je kaka dawo mutum kaga yana ta da jijiyoyin wuya kaga yana ta wani abin da kai ka ce an ce ya yi ridda ne ya bar addini wallahi idan za ka duba abin an taɓa masa wata duniyarsa ne ba wai an taɓa masa addininsa ba ba wai ya rasa sallah ba ba wai ya rasa jam'i ba ba wai ya rasa wani abu na lahira ba a'a ya rasa duniya ne zai bata da dukkanin kowa zai yi rashin mutunci iya rashin mutunci fit akan me akan duniya akan duniya ne neman mulki yake zuwa akan duniya ne neman dukiya yake zuwa akan duniya ne mutum ya kashe ya sha jini ya yi cinikin ɗan adam kamar doya duk akan duniya ne kuma duniyan nan a nan za a batta abinda aka ɗan tsororta a gobe hisabi akan nan za a yi ainihin wato hisabi a gobe kiyama wasu kamar yadda na faɗi a ɗazun ba a lissafin ko akwai mutuwa ko akwai hisabi dama ce wani in ya ga bai dama ba wasu ne za su zo za su yi gaba abun takaici mutum Allah ya tara masa shekaru masu yawa idan aka ce a ƙara masa shekaru goma zai yi wannan shekarun duk jin daɗi amma zai cikin wahala amma ka ga ya fi kowa hankoran tara duniyar da kuma son duniya yana fuskantar kabari amma ƙara a zaluntar al'umma mutum yake a koda yaushe kaga wannan ba lissafi a tattare da irin wannan kuma wannan shi da cikakken wanda ba shi da mafaɗi mafaɗin nan ko na addini ko kuma mafaɗi wanda yake na gaba da shi banda haka wanda ya haure arba'in to lalle ya kamata ya fuskanci lahirarsa wanda ma bai kai ɗin ba ba a ce ba zai fuskanci lahira ba saboda ita duniya ba ta sallama amma wai idan da wanda za a ce Allah ya bashi ya ɗaga masa kafa idan ka kai arba'in zuwa sama ballantana hamsin ballantana sittin to me ya rage maka ballantana ka ga wani ya kai saba'in tamanin amma a lokacin yake ƙara baje wata duniyar tasa to me za ka samu abin da baka samu a baya ba don haka malam yake ta mana wa'azi a nan gurin in ka ga ana ta rigegeniya da competition da kaza akan duniya ne yau da za a zo a ce akan lahira ne wallahi babu wanda za ka gani yau mulkin nan da za ka ana ta da jijiyoyin wuya waɗanda suke abokai da aminai da ainihin wato da amana a tsakani watakila ‘yan uwantaka wallahi idan siyasa ta gifta sai a keta maka rigar mutuncin da baka taɓa tsammanin za a yi maka haka ba idan kana tunanin kai kubutacce ne baka da laifin komai a wannan ƙasar to ka shiga wannan sabgar za ka ji ashe abinda ma kai baka san shi ba mahaifinka bai sani ba sai a danginku wani abu ya aikata to so a lokacin za ka ji rashin mutunci ana keta maka alfarma wai me saboda ka shiga neman duniya irin tasu su a tunaninsu duniya irin ta 'yan duniya ne wannan kuma su za su ci karansu babu tsinke wannan tunani ne na waɗanda suke na secularism ma'ana ilmaniya ce wannan addini ba shi da ta cewa dangane da dukkanin wata rayuwa ta duniya wannan kuma kuskure ne قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين da addini da rayuwa dukkaninsu Allah ya tsara mana yadda za mu gudanar da al'amuranmu don haka da ‘yan uwa duniya ana nemanta amma ya ake du- neman duniya ta yadda shari'a ta gindaya akwai halak akwai haram duk abin da za ka yi in jagorancin mulki ne babu wanda zai halitta maka cewa wai don za ka zama shugaba sai ka zub da jinin al'umma sai ka gallaza wa al'umma sai ka tsananta musu sai kai kaza sai kai kaza saboda wasu sukan ba su cewa ai algaya tubarzirul wasa'il wai in dai zaka zama wani abu kana so ka samu hadafinka to duk abin da zai bayu ka kai wannan ba laifi bane dan ka samu wannan gaya wannan shedanci ne ba daidai bane abin da yake halak halak ne abin da yake haram haram ne babu yadda za a yi dan neman wani abu a ce sai ka zo ka saba ma Allah madaukakin sarki Allah ya ganar da mu wa qala sallallahu alaihi wa sallam man kanat al akhiratu ham man kanat al akhiratu hammahu jama'a Allah shamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghima wa man kanat ad-dunya hammahu shattata Allah shamlahu wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara illa ma qaddara lahu والصعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على بالية لا ينفد عذابها ما لا يتي وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من كانت الآخرة همه دكا ودى لاهرة أبن نيمانسا إن كان نيمان دنيا to yana so ya amfani da duniya ne domin gyaran lahira amma babban tunaninsa me zan samu a gobe kiyama abin nan da rai daidai ne ko ba daidai ba ne alkiyama lahira shi ne tunaninsa to dukkanin wanda ya kasance irin wannan man kanatil akhiratu hammahu jama'a Allahu shamlahu to Allah zai tattara masa al'amarinsa guri daya duk abin da yafi karfinsa Allah zai agaza masa idan ana ganin bai kai ba Allah ne zai kai shi idan ana ga bai isa ba Allah ne zai isar da shi idan ana ganin sai ya haɗo kan wancan da kan wancan Allah ne zai haɗa masa kansa yana nan ba tare da ya sha wahala ba shine jama'a Allahu shablahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi kuma Allah zai sanya wadatarsa a zuciyarsa aga yana da duki aga kamar yana da wani dukiya masu yawa shi ba haka bane kana'a ce da wadatar zuci da rufin asiri idan ya fito ba za ka ce bai ba wasu miliyoyi kuɗi baya ba bai tambayi kowa ba bai yi kaza ba rufin asiri ne irin na Allah wanda ya bashi ja'ala ghinahu fi qalbi Allah zai sanya wadatat wadatarsa a zuciyarsa wa atathu dunya kuma duniyar za ta zo gare shi wa hiya raghibatu tilas sai ta zo gare shi dan uwa in duniya kake so ga hanyar neman duniya a shari'a kana son kuɗi mai sunan kuɗi to ga yadda za ka ɗauki hanyar kamar da ita ba komai ba duniyan nan da wasu ke ta hankoro sai sun kashe sai sun yi zambo sai sun yi haram sai sun yi kaza to ba za ta zo musu ba irin wannan ko da ta zo to babu alheri babu albarka amma kai ka mai da komai ba komai ba ne na'am ka tashi inda ake nema ka tashi ka nema amma duk neman ka abin da za ka ɗaura a zuciyarka duk yadda aka je ana ana ha maza ha mata yadda ake faɗi kada ka sake kai mu'amala da haram kada ka sake a cuci wani don kai ka ɗaga sama kada ka sake ka ce lalle ci gabanka yana ƙarƙashin take wani sai an musguna wani sai an yi ƙeta hassada hikidi ƙullata in dai baka sa wannan a rayuwarka ba kana haƙuri da kaɗan ya haƙuri lokaci ne wallahi sai ka samu duniya za ta zo maka taso ko taƙi inda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce yana cikin sayyid jami'a amma a gefe guda wa man kanati duniya hammahu wanda kuma duniyar ce dama hamminsa shine abin da ke nema yake halak yake haram shine kawai ya za a yi kuɗi ya za ya samu mulki ya za ya samu kaza ko ta yaya nema ya samu duk faɗi tashinsa zafin nemansa ya za a yi kuɗi ya za a samu duniya bai ƙeje ya kisa ba bai ƙeje ya aikata haram ba ya yi danniya ya zamiya ya murɗiya ya duk abin da zai yi to dukkanin wanda wannan shine halinsa shattata Allahu shamlahu sai Allah madaukakin sarki ya daidaita al'amarinsa sai ya ga kusan ya tattaro dukiya ya gama sissaita abubuwa ya hada kwangilar can ya haɗa can yana jiran ta fashe kawai sai ya ji ta fashe ya yi asara ina fatan fahimta yana jiran wata kwangila ta tabbatu yana jiran wasu kaya su zo yana jiran kaza alhali ya haɗa haramcin ya haɗa haramcin da can shattata Allahu shamlahu sai Allah ya daidaita al'amarinsa ko sun zo ba za su yi albarka ba ko dukiyar sun zo zai rasa wai ina dukiyar ta ina kudin suka tafi babu albarka waja'ala faqrahu baina ainihi kuma sai Allah ya sanya talaucinsa a tsakankanin idanunsa sai ya dinga ganin shi kam ba shi da wadata shi kam talaka ne ko da mutane za su ga kamar alhajuwa ne kamar honorable wane kamar mai girma wane kamar wane wane amma ka duba har yanzu baya koshi da kuɗi shi bai ga ya koshi da kuɗin ba talaka yake ganin sa saboda ba albarka saboda Allah ya sanya ja'ala faqrahu baina ainihi ya sanya talauci a tsakankanin idansa baya ganin ya wadatu da kuɗi kuma dan ba albarka ne a cikin kuɗin kuɗi ana neman albarka duk dukiyar da ba albarka babu inda za ta je walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu kuma babu abin da zai zo masa na duniya sai abin da aka kaddara masa zai zo a matsayin jarabta a matsayin musiba gare shi malam yace kaga was-sa'idu kaga wanda yace jana sallallahu alaihi wasallam was-sa'id wanda yake sa'id wanda yake mai rabo wanda ya dace maniktara baqiyatan shine wanda ya zabi tabbatacciya mece ce tabbatacciya ita ce lahira lahira kam ita ce aljanna to wannan shine mai rabo dan uwa dukkanin wanda ya zabi lahira ya zabi haduwa da Allah madaukakin sarki salin alim man kana yarju liqa Allah fa inna ada menene man kana yarju man kana yarju liqa Allah dukkanin wanda yake buƙatar ya hadu da Allah madaukakin sarkin salin alim to Allah shi ma zai so ya buƙaci haduwa da shi dukkanin wanda yake son a wani hadisin yake son ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki to Allah shi ma zai so ya haɗu da shi cikin lumana wanda kam yake kyamar ya haɗu da Allah saboda ya san yadda ya tsula to shi ma Allah baya bukata baya mara balale da shi Allah ya kiyashe mu innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا sai ya ce menene qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada dukkan wanda yake sanya hade da Allah salin alin falyamal 'amalan salihan to ya aikata aiki na kwarai idan yana so ya hade da Allah ba tare da an basa ainihin wato tonan silili ba yadumu na'imi na'imuha wanda ita wannan aljanna ko lahira ni'imarta a koda yaushe tana tabbatuwa ya domu na'imuha ala baliya ma'ana akan baliya baliya ita ce faniya faniya ita ce duniya ma'ana ita menene ni'ima ta aljanna da ni'ima ta lahira wannan tabbatacciya ce ala baliya akan abin da yake na lahir akan abin da yake na duniya wannan na duniya din la yanfaddu azabuha azabata ba za ta kare ba a koda yaushe duk wanda aka dora masa san neman duniya to wannan ba karamin ciwo bane ciwo ne dan uwa mutum kaga san duniya da san kuɗi abinda ake ganin yafi karfin sa amma koyaya abu ya gifta beki ka gan shi ana ta hankoro da shi don me za a ce an salwantar masa da dukiya irin wannan da kaza da kaza ba Allah ya sanya masa talauci gaban idansa Allah ya daidaita al'amuransa me ya jawo masa san duniya da 'yan duniya kaɗai amma ka damu duk abin da ka samu daga Allah ne kuma kana tashi ka nema cikin abin da Allah ya hore maka na halal da izinin Allah hanyar za ta samu yana daga cikin hanyoyin waɗanda suke tunanin cewa su ɗan duniya ne abinda duk lokacin da ka ce za ka ba halal to sai a ce maka ai hanyoyin halak a tsoke suke hanyoyin halak babu su ko makamancin haka wannan wahayin shaidan ne hanyoyin halak suna nan da dama sai dai kai idan baka san su ba Allah ya ganar da mu qala shaykh ibn uthaymeen rahimahullahu ta'ala malam uthaymeen yake cewa an an abil abbas سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين اسم الرجل أنا أقول حديث دا كبوش دا أبو العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه yayin da yake ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam walam yubayyin isma rajul sahal bai bayyana sunan wannan mutumin da ya zo ba haka ne li'anna li'annahu laysa hunaka darura ila ma'rifati saboda ai babu buƙatuwar wai lalle sai ka san wane ne sunan wannan mutumin nan ko akwai buƙata ai kai dai ka ji sakon da ya zo ya gaya maka menene ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an gaya maka abinda aka bashi amsa in annal maqsuda ma'rifatul hukmi shine abinda bala yace abinda ake so a sani kawai shine a san hukuncin wa ma'rifat al qadiyya sannan a san wannan qadiyyar wannan case din da ya kawo shi kuma an ji fa qal sai wannan mutumin yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah dullani ala amalin ka nusantar da ni zuwa wani aikin da idan amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas in na aikata shi Allah zai so ni kuma mutane za su kaunace ni wa hadha talab wannan nema da yayi la shakka annahu matlabun alin yatlubu fihi hadha sa'il wa ma yajlibu mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala lahu wa ma yajlibu mahabbatan nas lahu ma'ana hadha talab wannan abin da ya nema la shakka annahu matlabun alin babu makawa cewa wannan abin nema ne mai girman gaske ya tsulubu fihi hada sa'il wanda wannan as-sa'il din ma'ana mai tambayi yake nema wa ma yajlibu mahabbatallahi lahu abin da yake nema masa ainihin wato kauna ta Allah madaukakin sarki gare shi wa ma yajlibu mahabbatan nasi lahu da abin da yake nema masa kauna ta Allah madaukakin ta mutane gare shi faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi izhad fi dunya kai zuhudu gidan duniya ka gudu duniya yani utruk fi dunya ma la yanfa'uka fil akhirah abinda yake nufi da zuhud kamar yadda muka faɗa ka guji duniya abinda ba zai amfane ka cikin lahira ba duk abinda ka za ka nema a duniya to ka tabbata cewa zai amfane ka ne a lahira wa hada yatadammanu annahu yarghabu fil akhirah wanda wannan ya kunshi cewa hakan yana nufin yana kwadayin lahira ne li'anna dunya wal akhirah saboda duniya da lahira da kake ganin su darratani kishiyoyin juna ne kamar amarya ce da uwar gida to wace ce amarya wace ce uwar gida duniya ce amarya ko lahira ce amarya wace ce uwar gida wace ce amarya malam ya ce li'anna dunya wal akhirah darratani duniya da lahira kamar kishiyoyin juna ne kun gane me nake nufi ma'ana abubuwa ne guda biyu abu ne guda biyu idza zahada fi ihdahuma fa huwa raghibun fil ukhra idan ya so daya idan kai yayi zuhudu ya bar daya to zaka same shi raghibun fil ukhra yana kwadayin dayar ne an gane da kyau mala ya ce bal hada ya tazammanu annal insana ya harisu alal qiyami bi a'malil akhirati min fi'lil awamir wa tarkin nawahi lalle yana kunsa cewa mutum yana kwaɗayi wajen tsayuwa akan abin da ya shafi ayyuka na lahira min fi'lil awamir dangane da ayyuka na umarni wan nawahi wa tarkin nawahi da kuma barin abubuwa waɗanda suke a nahani wa yad'u ma la yanfa'uhu fil akhirah kuma yana barin abin da ba zai amfane shi a cikin lahira ba min al'umuri lati tudayyi waqtahu daga cikin al'amuran da suke ainihin wato tozartar da ko kuma suke tafiyar da lokacinsa wala yantafi'u biha baya amfanuwa da su amma ma yakunu sababan li mahabbatin nas malai amma abin da yake kawo sababi na soyayya ga mutane fa qala sai yace da shi wazhatti ma inda nas kai zuhudu ka bar abin da ke wajen mutane yuhibbukan na ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su soka fala yatlubu minan nasi shay'an wala yatashawwaq ilayhi kada ya nemi abin da ke wajen mutane kada ma ya kwadayi ya shauƙin wannan al'abadin wala yastashrif lahu an gane da kyau wa yakunu ab'ad an nasi an dhalik ya zamo yana daga ciki waɗanda suka fi kowa ne santar wannan abin wallahi wannan ka'ida ce in ka ba ka wannan tsari ne wanda in ka bi shi zaka zauna lafiya da mutane ba tare da ana jin kanku da wasu ba idan Allah madaukakin sarki yayi ma wani arziki da kuke tare ka yi ƙoƙari iya iyawa ka kame mutuncinka da Allah ya baka shi ya san kana bukata in me yi ne zai yi in ko ba me yi ba ne to ba zai yi ba in ka tambaye shi ba zai baka abin da zai kashe maka yunwa da wannan kishirwan ba to me amfanin tambaya nan in me yi ne ko baka tambaye shi ba zai yi maka in ba me yi ba ne in ka tambaye shi ba me yi ba ne to ba zai maka abin da zai kashe maka maganin yau da gobanka ba to me amfanin tambaye irin wannan inda Allah ya bashi kai ma ka roka Allah zai baka baka yi masa hassada ba baka nemi nasa ya gushe ba inda ya nema kai ma ka je nan ka nema Allah zai baka nahnu qasamna bainahum na'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un amma duk mutumin da duk yadda kuke a tare ya san cewa kullum kai bukata ba ni ba ni to zaka fita a ransa zai tsane ka baya bukatar ganin wayanka baya buƙatar jin kiranka baya buƙatar kaza da kaza ka nisance shi ka guje shi ka guji abin da yake hannunsa abin da nake nufi ka guje shi kenan ma'ana ka guji abin da ke hannunsa amma muddin ba kai haka ba za ka wulaƙanta wurinsa za ka wulaƙanta wurin abokanku za a zama kullum ba a son ganinka ba a son ganin wani naka ko makamancin haka ka wulaƙanta ka jawo kanka wulaƙanci daga zarar lokacin da ka fuskanci mutum mai irin wannan hali ne to lalle ka san irin zaman da za ka yi da mutum saboda mutunci ya fi komai in mutunci ya zuba da wahala ka iya kwashe shi gaba ɗaya amma za ka iya zama ka kwana ba ka da naira ɗaya matuƙar mutuncin ka zai kubuta amma kuma ba za ka ji daɗi ba mutuncin ka ya zube a ce ka kwana da miliyan ɗari a akawun ɗinka in kai mai tunani ne kenan mutunci ya fi komai ɗan uwa Allah ya ganar da mu malam ya ci gaba da cewa li annan nasu idza sa'ala al-insana ma fi aydihim istaqaluhu wa karihu kaji ba saboda kaga mutane da kake gani idan mutum yana tambayar su abinda ke hannunsu istaqaluhu za su nauyaya wannan al'amarin da ya tambaye su wa karihu kuma za su tsane shi za su kyamace shi wa idza kana ba'idan an zalika idan ko ya zama nesa da haka fa innahum yuhibbunahu to a lokacin za su so shi ka gwada wannan a tsarinka ka gwada wannan a tafiyar da kuke tare da kowane ne Allah madaukakin sarki yadda ya bashi kai ma kana da waje kana da fuska a gurin Allah Allah zai iya baka kamar yadda na faɗa shi me yi in zai yi ba sai ka tambaye shi ba wallahi zai yi maka yo so nawa ne waɗanda suna taron kudda kud an taso an faɗi tashi an yi wahala tare daga baya kuma Allah ya buɗa wani wani kuma yana nan yana ta fama da rayuwa yana ganinsa ya san gidansa babu komai ya san babu abin da ke samu amma kuma ba zai masa koman komai ba to irin wannan ne amfanin tambayar ka ce maka wani abu bata lokaci ne ya san kana bukata kuma bai maka ba akwai mutanen da su sun fi so ko da za su baka ɗan abin da bai kai ya kawo ba sai ka zub da mutuncin ka ce wane yi min kaza wane yi kaza da kaza in ku kai mai tunani ne wallahi ka dage ka cije ka danne talaucinka da kana'arka Allah zai baka ta falalansa ta inda ba ya tsammani ba yau da Allah zai baka kuma ire-iren waɗancan din su ne za su fito suna ta bibiya da bin din duniyar ta ina ka samu ya haka ya faru ya haka kaza a falala Allah ai ba ɗaiɗe ku yake taskancewa ita ba Allah yakan ba wa dukkanin wanda ya so yana ba da hikima yana ba da arziki yana ba da komai ga wanda ya so a lokacin da ya so subhanahu wata'ala amma ina gaya maka kamar yadda malam yake gaya mana a nan wa'azi ne na rayuwa kwarai da gaske yau sau da dama za ka ji wasu an ce an taso ana tare amma lokaci guda kuma an raba gari ka je ka duba a cikin goma da izinin Allah za ka samu biyar ko shida ko bakwai daga cikin rashin rabuwar za a ce wane ya watsar da ni wane baya kula da ni wane baya kaza baya kaza idan kana so alaƙarku da abokantakarku da wani abu da kuke ya dinke to ka guji abin nan da ke hannunsa kamar yadda na faɗa ka ɗauka in me yi ne zai maka ko baka tambaye shi ba in kuwa ka tambaye shi in zai maka dan jin nauyinka to zai maka abin da bai wuce ka fi ƙarfin wannan abin da ya maka ba ka zub da mutuncin ka yi tambaya kuma bai baka abin da layus ya baka abin da layus min wala ne min jo'in haka ɗabi'ar mu take sai dai wanda Allah ya ainihin wato ya saita shi Allah ka gyara mana halayen mu ka gyara mana ɗabi'ar mu amma ku gane wannan ko ba hali bane ba mutuntaka bane ba abin da Allah yake so ba kenan dan kai Allah ya buɗa maka amma a ga wanda kuke tare da shi an san ku da dadewa kai kana cikin kidauniya shi kuma yana cikin wahala to me zaka ce wa ubangiji zaka ji nauyi ma wata kila a ce ga wani suna tare da shi amma ga halin da wani yake tsammani don haka shi kansa ba zai so wani lokacin ku ci gaba da hada hanya tare ba tsammanin za a ce bai masa wani abu ba ko bai taimake shi a kasuwa ba ko bai buɗa masa hanya ba ko bai kaza bai kaza ba ina fata mun fahimta abubuwa a rayuwa suna nan da yawa idan mutum yana karatu duniya ba makaranta ce za ta karantar da shi wa min fawaid hadith yana daga cikin fa'idodin wannan hadisi in ji malam na daya hirsu sahabati radiyallahu anhum ala su'alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ma yanfa'uhum ma'ana kwadaitarwar sahabbai kwadayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ala su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yanfa'uhum cikin abin da zai amfane su mun ga wannan kwadayi kwarai da gaske ta yadda wannan mutumin ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da shi akan aikin da zai shigar da shi aljanna idan ya aikata shi na biyu أن الإنسان بطبيعة الحال متم أدبيع حالنسا يحب أن يحبه الله ينا سن الله يسوش وأن يحبه الناس كما ينا سو متانيس كون تشيس السوشي ويكره أن يمقته الله كما ينا كامر أتي الله يفشي دشي ويمقته الناس كما تانيس يفشي دشي an gane da kyau mutum yana son Allah ya so shi kuma yana son mutane su so shi fa bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu bihi zalik sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abinda mutum zai samu a karkashin haka me zai Allah ya so shi me zai mutane ma su so shi kada ka ce ya kuma zai so soyayyar mutane ba wai yana nufin soyayyar mutane ta bangaren ne aiki su yabe shi su bashi har ya shigo ba irin wannan ake nufi ba shi so na mutane ka yi ƙoƙari ka birge Allah ka yi ƙoƙari ka yi aikinka don Allah da ikhlasi to wallahi Allah zai sanya soyayyarka a cikin mutane duk wanda ya ƙika sai ka ga yana da wani ƙaiƙayi ne a tattare da shi yau ka hanga ka hango cikin waɗanda Allah ya ɗaga su ake jin su in na ce Allah ya ɗaga su ba ko ya ɗaga su a cikin harkar shedanci ba ka ce harkar wake-wake ko fina-finai ko kaza ni ba wanda nake magana wannan ai dagawa hakan mai ci gaban rijiya ne duk dagawa da mutum ya ga a irin shedanci to wannan shedan ne ya daga shi ko wannan halaka ce duk wani celebrity da zai ga aiki yayi suna yayi kaza wannan halaka ce dan uwa ba ita bace daukaka ta hakika da ake nema daukaka ta hakika ita ce daukaka wajen yada addinin Allah shine wajen ciyar da addinin Allah gaba ba harka ta shedanci ko kuma ta abin da Allah ya haramta ba don haka abin da zai jawo bawa irin wannan hakikanin ɗaukakar da Allah yake so shine ikhlasi tsakaninsa da Allah idan Allah ya so mutum ya so bawa Allah zai sanya ƙaunarsa da soyayyarsa a duk mala'ikun da suke sama suke wajen Allah sannan Allah zai ce wa mala'ika Jibril ina son wani dukkaninku ku so shi mala'iku kenan sannan ka ɗauki wannan soyayyar da nake masa ka sanya ta a dukkanin zukatan muminai na gidan duniya to wannan tasa kana ji an ce maka malam wani sai ka ji wata ƙaunarsa ta kama ka ko kuma wane wane a wani ɓangare shari'antacce da shari'a ta ce a yi sai ka ji kana ƙaunarsa saboda wani abu da ya bari na gina al'umma ko gina addinin musulunci Allah ya so shi mala'iku sun so shi mutane su ma za ka ji suna ƙaunarsa akwai mutumin da a yanzu idan aka ce maka wane insha Allahu idan aka ce ka fitar da fasanta ɗari idan aka ce mutum casa'in suna yabansa da izinin Allah aka ce mutum biyar ko goma suna sukansa sai ka zargi wannan mutum goma ko biyar nan akwai abin da yasa suke suka ko suke zargi ko suke wani abu makamancin haka to irin haka ɗaukaka ta soyayya ta Allah take Allah zai sa soyayyarsa da ɗaukakarsa akan wani bawa sai ka ji ba mai kin wannan sai mutanen shedan sai mutanen da watakila hasada ta yi musu katutu Allah ya kiyashe mu na uku mala yace annaman zahida fi dunya ko zahada fi dunya ahabbahu Allah dukkan wanda ya zuhuda a gidan duniya to Allah ba zai so shi li anna zuhuda fi dunya saboda gudun duniya yastalzimu raz'a ar-raghabata fil akhirah yana lazimta maka cewa zaka yi kwadayin lahira ne duk wanda kaga ya zuhudu ai yana kwadayin lahira ne amma ba ku gane ba zuhudu bane mutum yana da yadda zai yi kuma ya ga abin da Allah ya shari'anta masa ya ce aiki bari na bada misali ranar idi an so a sanya sababbin kaya ko waɗanda mutum kayan da ya fi soyuwa a gare shi to saboda shi shugaban zuhudin garinku ne sai ya je ya ɗauko wasu dakal-dakal ɗin kaya ya gaku da wata hula gatanan gatanan kawai ya fito ya aka yi aka a shi gudun duniya yake a wannan kuma wauta ne da shiriri ta yi ai shi zuhudu kana kiyaye shi ne yadda Allah ya ce a kiyaye shi wannan kuma ba son duniya ba ne akwai wanda shi ko kokarin yin zuhudin sai ya mayar da ɗabi'arsa kawai don ana ganin shi a ce a'a ka ga waɗanda ba su zamu da duniya ba to don haka shi zuhudu abin da ke determine ɗinsa shari'a ce take saita ka domin ka samu zuhudu ina fata mun fahimta ba zuhudu bane akan abin da zaka yi shi a abin nan a haram na hudu malam yace mun gama da wancan? ban ji ma oke wa ƙadis sabaka ma'ana zuhudu annahu tarku ma la yanfa fil akhirah ma'ana ya gabata bayani dangane da ma'anar zuhudu wanda shine ka bar abinda ba zai amfane ka ba a lahira mala yace na hudu anna zuhuda fi ma inda nasi yin zuhudu barin abinda ke gudun abinda ke hannun mutane sababun fi mahabbatin nasi lak to wannan sababi ne na mutane su kaunace ka mutane su soka a karan kanka a yau dan Allah ka gina wannan waɗanda kuke mu'amala da su ko a siyasa ko a kasuwa ko a makaranta ko a ina ne ka gwada ka ga da wancan da wancan da aka san sun saba bambadance da biye-biye neman maula da ai musu kaza ai musu kaza yaya suke a gurin wance da wancan yaya suke a gurin wane da wane ba sai ka ce kaza ba kai ma mai experience ne mai bawa kanka amsa ne ka san wani abin da ya sa wani yake gudunsa saboda yawan tambayar sa bani bani dinsa wanda shi kamata ya ce ko bai tambaye shi bai masa na'am akwai waɗanda kuma ba su da godiyar Allah duk yadda kai musu ɗin ba za su ga cewa kai musu ba su dai kawai watakila ka raba dukiyar ka biyu ma a ce ka ba su rabi kai ka rike rabi ko makawancin kaga babu inda ake yin haka amma dai balil insanu ala nafsihi basira نبير أن الطمع في الدنيا والتعلق بها سبب لبغض الله للعبد معنى الطمع في الدنيا قدعي الدنيا والتعلق بها دراتيوة أكا الدنيا وأن سبب لبغض الله تعالى للعبد وأن سببين ديك جاو وباوى بشن الله كوي كيدا كل الدنيا باء جمع مكان اللاهرة كوي كيا ذاك كسام الدنيا كي كؤي كؤنشي ka samu mulki ka samu ɗaukaka ka samu kaza ba ka kawo wa kanka lahira to duk wanda kaga yana wannan tunanin alama ce ta Allah ya fushi da shi ka ji tausayin wanda duniya ce kadai a gabansa babu maganar lahira babu maganar yaya za a yi je ya haɗu da Allah kawai shi ya za a yi kuɗi ya za a yi kuɗance ya za a yi fi maƙotansa a kasuwa ya za a yi samu mulkin nan da babu wanda ya taɓa samun irinsa kama kara ɗan uwa wallahi duk wani mai mulki an yi mulki gabaninsa ko babu wanda zai taɓa mulki irin mulkin annabi Sulaiman alaihissalatu wassalam an yi mulki an gama wa zai iya mulkar aljanu wa zai iya mulkar tsuntsaye da dabbobi yana jin maganar dabbobi maganar tsuntsaye yana tafiya a iska wali Sulaiman da riha guduha shahrun wa rawahu shahr kai yau sai ka hau jirgi shi kuma tun kafin lokacin jirgi ya fara tafiya a iska annabin Allah annabi Sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah ka bani wani mulki na musamman na daban wanda kada ka ba wani irinsa kuma Allah ya amsa ko da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da ya so ya sarrafa aljani ya tuna da addu'ar dan uwansa annabin Allah annabi Sulaiman sai ya ki sarrafa wannan aljanin dan kada ya shiga hurumi irin addu'a ta annabi Sulaiman to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sallama wa annabi Sulaiman annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama annabi Sulaiman ina ga kai kuma dan mulkin demokradiya a karshen zamani ka matse kai zalincin kai duk abin da za ka yi shekara hudu ne ko shekara takwas ko shekara kaza ka duba waɗanda suka gabace ka suna ina wasu sun bar duniya wasu ana jan su a kujera ta guragu wasu suna nan ba su jin daɗin bakinsu wasu suna nan gasunan gasunan suna duniya amma kamar ba sa nan rayayyu ne amma kamar matattu ne abinda suka ɗiba na zalunci da Allah ya isa da tofin alatsi da bayi suka yi wallahi sai Allah ya bi kadu kuma ga daɗin nan ya gushe ka duba ga sunan a gefanka da samartakarka a yanzu kana jin za ka yi duk abin da za ka yi to fa akwai raƙaibun atid a dama akwai raƙaibun atid a hagu za su naɗe duk abin da kake ɗaya na daidai ɗaya na zalunci kuma za a bijiran a gaban Allah sarkin da ba a zalintar kowa a kansa Allah ya gane da mu dan haka malai yace anna tama'a fi dunya wa ta'alluq biha sababun li bughdillahi lil 'abd wa anna tama'a fi ma 'inda an-nas kwadai wajen abin da ke hannun mutane wa taraqqub lahu da taraqqubin sa ma'ana mutum ya dinga yana jiran wannan abin ya samu daga wajen abokinsa ko wajen mutane yujibu bugdan nasa ya insan wannan yana wajabta wa mutum mutane su tsane shi su dinga jin haushinsa wa zuhud fi ma aidihim mutum ya dinga zuhudu yana gudun abin da ke hannunsu wa akbar asbab huwa akbar asbab mahabbatihim wannan shine mafi kololuwan abin da zai ja mutane su so shi su kaunace shi wannan shine karshen wannan hadisin da muke bayani akan sa izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima inda nasi yuhibbuka nasu an gane da kyau hadisi na gaba la darar wala dirar akwai lokaci ko lokaci yayi lokaci ya kare ko to shikenan mu tsaya a daidai wannan shafi na 187 insha Allah wani sati idan muka zo sai mu tashi hadisi na 32 abinda muka faɗi na daidai na na na eh haka ne dan uwa yake jan hankali dan gane da watakila wani abu da da yawan wasu sun gani sun wuce ko makamancin haka abinda yakan faru lokaci zuwa lokaci na barna da munkari wanda wasu yara suka je suka yi abinda suka yi daga baya abin ya bayyana yana ta yawo gashi nan kowa yana gani dan jan hankalin da zan yi daga ƙarshe guda ɗaya ne yadda kaga wannan abu ya bayyana ya faɗaɗa ana ta yaɗa shi wanda babu wani uba da zai so a ce yasta ce take cikin wannan hali babu wata uwa da za ta so a ce yasta ce take cikin wannan hali babu wani miji da zai so a ce matarsa ce take cikin wannan hali babu wani ya kowa da za su so a ce kanwarsu ko yasu ce take cikin wannan hali kowa kokari zai yi ya yanke kauna ya ce wannan ba daga gare mu ba ba daga gare mu ba za a bata mana zuri'a za a bata mana kaza da kaza da kaza wannan fa a duniya kenan wannan a duniya kenan wannan a iya duniya ta 'yan online waɗanda za su iya gani siri postin ɗinsa lokaci zuwa lokaci ina ga lokacin da za a ɗauko wannan abin da ka kulle kanka kika kulle kanki kuka kulle juna inda babu wanda ke ganinku babu wanda ke jinku wataƙila ba a garin ba wataƙila ba a ƙasar ba babu wanda ya san kunyi kunyi kun binne in fa Allah bai gafarta muku ba kaga yadda ake ya maɗiɗi da wannan yarinyar da waɗannan yaran abinda za a yi muku a kiyama sai ya fi wannan tozarci a gaban mutanen farko da na ƙarshe maganin bari kada a yi maganin kada a ji kunya to ka kiyaye mutunci da kunyarka idan kana son mutunci to kai abin da zai ja maka mutunci abin da muka gama bayani a ɗazu akan cewa duniya da 'yan duniya babu abin da zai jawo haka in ban da duniyancin in ban da sakaci da lalacewa tarbiyya da makamancin haka na'am akwai rudin shedan amma shedan yakan samu guri sannan ya dabdalar da zai duk abin da zai babu rashin mutuncin da ba a yi a wannan al'umma kuma duk daga cikin abin da ke jawo haka rashin kula da mafaɗa da rashin sanya ido wane yana ba daidai ba ka ce za ka kwaɓe shi tun da muka ba tsari na iyaye da kakannin wane yana ba daidai ba a kwaɓe shi kowa zai ga ya samu yanci za ka ga yarinya tana ba daidai ba wai baka isa ka tsawatar mata a layi ba sai a ce ba yarka ba ce sai a ce kana kore mata samari kana kaza to muka fara samun wannan abubuwa na musiba dabbancin ya shigo cikin al'umma a da ba a isa ai wani abu ba a tsakankanin makota makota sun zama su ne kamar iyayen wannan gida suna da ikon tsawatarwa amma yau ba a da wannan daga zarar an ce uba ya faɗi ya rasu ko babu babba a gida to manyan unguwa ba su isa su zama ababen tsawatarwa a cikin gari ba abu ɗaya jawo mana wannan a arewa ba mu yadda mu girmama waɗanda Allah ya girmama mana su ba a matsayin dattawa jagorori manya wataƙila wasu daga cikinsu ba su abin da za a girmama su ɗin ba wannan ta sa kowa zai je duk abin da ya ga dama ɗan lokaci ne zai wuce an manta da wannan al'amari ɗin amma irin abu irin wannan duk masu yin wani abu wasu sun yi bai bayyana ba wasu kuma sun yi ya bayyana to babu ƙarshen zalunci da kuma ƙarshen zunguro sama da tsinke da tsokano rigima sama da abinda mutane sun yi shi a rufe wataƙila ba ma yanzu ba amma saboda wani abu na rashin mutunci da kuma rashin mafaɗa mutum ya zo ya bayyanar da shi saboda wani abu da yake so ya cimma wannan ba ƙaramin taro rigima ga Allah maɗaukakin sarki ba ne a lokacin da fa muke ta cewa ana karkashe mu a lokacin da muke ta neman mafita cikin al'umma muke neman arziki na Allah maɗaukakin sarki amma yau ka zo kai irin wannan al'amari kuma ka yaɗa shi in public duniya tana ji kowa yana gani kuma yana ta maimaituwa a gari irin Kano, a ƙasa irin Najeriya, da musulmai suke da yawa mai tarin yawa, a wuri wanda ya kamata a ce inda da wannan jagorancin na manya da na faɗa, akwai ƙasashen da sun ci gaban da duk irin wannan tsiyatakun sun fi ƙarfin su dakile shi za su. Amma yau wasu sun samu sana'a ta yadda za su yi ta yaɗa wannan abin da ake ta gani. To ka sani, kai ma fa in ka yaɗa wannan ka yaɗa ɓarna kuma za ka amsa kweri gaban Allah maɗaukakin sarki abinda ka gani a rashin sani ya zo ya wuce ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ka da zuriyarka da faɗawa irin wannan mummunan ƙaddarar sannan kuma duk yadda za ka bi wajen faɗakar da illar wannan al'amari dole ne amma ba daidai ba ne yaɗa ire-iren waɗannan abubuwa a kafafen yaɗa labarai wanda suka fitar zunubinsu bai girma ne kai ma da ka ɗauka ka ƙara yaɗawa kana da wani kamasho naka to me kake so ka isar kenan a gabar na ko kada a yi ne kenan an ganta don haka ba daidai ba ne kuma wannan al'amari ba ƙaramin ainihin wato zalunci ba ne da kuma ainihin wato a tsokano rigima da Allah maɗaukakin sarki abin da ya ishe mu ya ishe mu na rashin tsaro da rashin ainihin wato abin da muke ta fama da shi iya kiyaye waɗannan al'amuran mu rage wa kanmu ɓarna, ɓarna idan ta yawa, to Allah yana sa fushinsa cikin al'umma. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas li yudhiqahum da'ba alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah ya kiyashe mu, Allah ya kiyashe mu da fadawa irin wannan mummunan kaddarar da kuma fadawa ainihin wato aiki irin wannan al'amari din. Ubangiji Allah ya shirye mu ya shirye al'ummar mu, ya shirye matasan mu, ya kiyaye mu daga fadawa irin wannan abin da zai ja mana fushi na Allah madaukakin sarki waɗanda suka yi wannan abu Allah ya shirye su idan masu shirwa ne idan ba masu shirwa bane kuma Allah ya mana maganin su Allah ya kiyaye mana zuriya ga baki daya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh